abinda kai baka so ka je ka bari amma kaka haramta ma wani kaka ga wani ya so dabbasa kahonta ɗaya ɗan balle ka ce haramun ne ma'ana ya gaya masa cewa wannan su ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana ai bubbukan nan guda hudu duk wani abin da kai baka son ka gan shi a ragon layyarka kada ka haramta ma wani kai ka bari shi amma kakka ce ma wani haramun ne dan yayi layya da wannan waɗannan su ne abubukan da aka nassanta hadisi sahihi ya nassanta kuma waɗannan abubukan duk inda aka same su a dabba malamai sun yi ijima'i cewa dabbar ba za ta yi layya ba ibn abdulbar yake cewa waɗannan abubuka guda hudu da suka zo a wannan hadisi malamai sun yi ijima'i a kansu ya ce ban san wani saɓani da malamai suka yi akan wannan ba to kuma waɗanda za su shiga cikin wannan ma'anar ko da ko ba waɗannan ba za su wato wanda suka fi wannan muni za su iya shiga kaga da aka ce al'aura albayyinu awaruha mai ido ɗaya kaga makauniya min babu aula tunda duk wacce take makauniya kaga ta rasa ido ɗaya wa ziyada ko ta rasa ido ɗaya har da ƙari sun zama biyu kaga ba za a ce a yi da ita ba in banda a ra'ayin ibn hazm ibn hazm shi ya ce mai ido ɗaya aka ce don haka mai ido biyu za a yi da ita da wadda juhudi ne alan nan sannan da aka ce al'arja gurguwa kaga gurguwa ta samu na kasa tana tafiya da kyar ta warke ba ciwo ne a jiki amma ta samu na kasa to kaga wacce ta rasa kafa daya mai kafa uku kaga ba za a yi da ita ba barantana wadda ta rasa kafafuwa biyu kaga wannan ba za a yi da ita ba amma kaga gurguwar da take tana tafiya amma sai ka kula ma ka san gane gurguwa ce in ba ka tsaya ka kalle ta sosai ba ba za ka gane gurguwa ba ce wannan za a iya layyana ita tunda an ce albayyinu a zal'uha wacce da ta gitta ta gaban ka kasan burguwa ce da an bi ta ma za a kama ta duk yan uwanta za su gudu in ma ita ba ta iya gudu ba sannan da aka ce wal maridatu allati la tunqi da da mara lafiya albayyinu maraduha mara lafiya albayyinu maraduha mara lafiya da rashin lafiya ta bayyana kaga ashe in lafiya ba mai tsanani bace wannan za ta iya yin layya amma rashin lafiyar da zaka ganta za ta gane wannan dabba ba ta lafiya don ko shi za a ganta a kwance dan uwanta na kiwo ba ta kiwo ba ta cin abinci kaga wannan rashin lafiyar ta ta bayyana to wannan ba za ta yi amma wanda rashin lafiyar ta bata bayyana ba to ba za a yi layya da ita ba za a iya yin layya da ita haka nan wacce take kyamusasshiya abin da ɗinta duk ya ba ta da ɓargo ba ta da kitse ita ma wannan ba za a yi layya da ita ba to waɗannan su ne aibubbukan da aka nassanta wato hadisi ya fito da su ƙwaro-ƙwaro akwai hadisin ali radiyallahu ta'ala anhu amma akwai magana a kanta ba lokaci lokaci ya kure ba za mu faɗaɗa ba sai mu je ga ismi na biyu na aibubbuka aibubbukan da idan sun samu a dabba za a iya layya da ita amma dai makaruhi ne ma'ana in za ka iya samun wadda ba ta da aibin ya kamata ka samu amma da za ka yi da ita da wannan aibin ba a cewa layyarka ba ta yi ba don babu wani nassi karar da ya nuna layyarka ba ta yi ba akwai wasu malamai da suka tsananta akan waɗannan aibubbukan to amma dai kauli wanda yake rajihi shine aibubbukan sai dai a ce makaruhi ne amma ba za a ce yin layya da su bai inganta ba kamar wacce take kunnanta ɗaya ya cire ko an tsaga mata kunne ko an tsaga kunnanta ko kunnanta ya cire ko wacce wato kahwanta kahwanta ya fita to ita ma wannan za a iya layya da ita duk da cewa ya kamata a samu wadda ba irin wannan din ba in an rasa ko kuma iya abin da Allah ya hore maka kenan kenan sai kai layya da kayanka wannan baya hana a yi layya da ita akwai magana sai da ali da yake cewa amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasta sharif al-aina wal udhuna annabi sallallahu ya umarce mu mu rika sa ido akan ido akan abin da shafi ido da kunne mu sa ido akan su mu tsaya mu kula da su wannan hadisin bayan nuna ba za su yi ba yana nuna a samu dai lafiyayya da ba ta da illa amma dan an samu illa a kunnanta wannan bai hana a yi a yi abin da shi yasa annabi ma bai faɗi bai ambaci kunne ba ido ya faɗa sannan aibi na abin nan wacce take kahonta ya kare ita ma za a iya laye da ita sai dai idan ya kare yana jini imam malik yana da cewa yana jini to wannan ta shiga karkashin almarida albayyinu maraduha kahon ya kare kaga kenan akwai cuta a jikinta amma inda zai warke wannan shi imam malik yana ganin a iya laye da ita amma makaruhi ne akwai aibi na uku wanda su ba su da tasiri ma ba za ma ka ce makaruhi bane shine kaso na uku shi ma wasu malaman sun tsananta akai amma babu babu dalili da ya inganta wajen hana yin layye da su duk da cewa kamar da muke nanatawa ka samu dabbar da ba ta da wata aibi wannan babu shakka afdalu yafi amma da za ka rasa sai wannan ba a cewa layyaka ba ta yi ba wato kamar a irin alhatma wacce ba ta da haƙori haƙoranta sun zube ko wani sashen haƙoranta sun zube za ka iya layye da ita albatra ko da jelatta ta wani yanki na jelatta ya gutsire ko ya gutsire inda ba jini take tana fama da cuta ba in ta riga ta ta abin nan ta warke wanda za iya abin nan ko aljad'a wacce hancinta ya ya cire ko wani bangare na hancinta ya cire ita ma wanda za iya layye da ita to sai nukta ta tara a gurguje wacce dabba ce tafi wacce dabba ce layye da ita ya fi lada ko ya fi falala abinda dai malamai suka ce mustahabbi ne mutum ya kiwata dabbarsa ta yi kiba ta yi kitse ta yi nama ta girma wannan mustahabbi ne a wasu masu a hadisin maganar abu umama ibn sahal wanda bukari ya kata mu'allaka kuma ruwa ce sahihiya yake cewa kunna nusamminu al-udhiyata bil madina wa kana al-muslimuna yusamminun mun kasance mu sahabbai a madina muna daure dabbobin layyan mu su yi kitse su girma kuma musulmi haka suke yi shiga ga mustahabbi ne ka samu dabba ka kiwata ta dan kai layya da ita ta girma wannan babu sabani a kansa wannan duk malamai sun ce mustahabbi ne akwai wani kauli da wani ba maliki ya taba faɗa amma kauli ne mara kyau ba mai ba yayi muni sosai cewa wai yin haka makaruhi ne saboda wai kana kwaikwayon yahudawa ba mai kwaikwayon yahuda a ciki gashi a nan sahabi yana cewa suna yi a madina saboda wannan kauli ne batsil kamar da imamun nawawi yake cewa da dama daga cikin malamai jumhurin malamai abinda suka tafi a kansa shine layya da raƙumi ko raƙuma ya fi lada sannan wanda ya layya da sa ko saniya sannan kuma kananan dabbobi su biyo baya wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi akan sa in banda Imam Malik Imam Malik shi ya shi ya saba anan su kuma wadancan sun ce saboda Allah ta'ala ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah suka ce ai an fassara wannan ayar da cewa ana nufin a samu dabba mai girma kaga dabba da tafi girma ita ce raƙumi sannan sa ko saniya su biyo baya sannan suka ce hadisin jabir da ya zo na cewa sahabbai a lokacin hadaya ta hajji mutum bakwai sukan haɗu akan raƙumi ko raƙuma ɗaya ko sa ko saniya ɗaya suka ce to kaga ashe wannan ya nuna wanda ya yi da raƙumi ɗaya ko da sa ɗaya daidai yake da mutum bakwai wanda ya yi da raguna da mutum bakwai da kowanne yinsu da rago kaga kenan ashe wanda yanka sa ya samu ladan mutum bakwai da ya suka yanka rago dan an ce ana tarayya a hadaya kamar yadda zo a cikin hadisin Jabir sannan kuma suka yi hujja da hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man iktasala yana cikin shi ma riwayat sahihain ce man iktasala yawmal jum'a ghuslan janaba thumma raha fa kana ma qarraba badana ta zo mun fade shi wanda ya fara zuwa sallar juma'a wanda ya san mako ya fara zuwa to kamar ya kusantar da raƙumi ko raƙuma ne kaga sai aka ce wanda ya fulada wanda ya fara zuwa sai aka tashi kwatanta ladansa sai aka ce wanda ya layya da raƙumi ko kaga ya nuna kenan shine gaba sannan mai sa sannan mai karamar dabba ya biyo caption akran suka ce to duk wannan ya nuna ya nuna cewa dabbar da tafi girma tafi tsada tafi nama ita ce tafi lada amma imam malik shi ya turje akan wannan ya ce shi bai gamsu ba saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama lai yadda yake yi da raguna yake yi ba da shanu ba ya yi layya bi kafshaini akranaini amlahaini raguna biyu farare masu ƙahuna ya yi layya da kafshin akrana ya fi sawadin wa ya buruku fi sawadin wa ya fi sawadin ce wannan don hadisai ne sai hai kuma sun yi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ba shekara bayan shekara shekara bayan shekara duk sanda zai yi layya yayi da abinda yake mafi mafi karanta in ka ce wannan shekarar bai samu bane to ba dufa to shekara ta gaba a ce yayi ta maimaitawa kuma duk yana yin abin da yake al-mafdul ya bar al-afdal tare da cewa yana iya sayan sa yana iya sayan raƙumi gashi ma har ya raba har ya raba abin nan har ya raba tumaki awaki suka ce to wannan ya nuna ce amma abin da ya shafi hadaya abin nan abin da ya shafi hadaya wannan wata mas'ala ce daban a hadaya ana son yawan nama ana son dabba mai tsada alayya kuma ana son ya zama rago ne ta ce shari'a tana iya bambancewa ba wani abu bane wanda yake abin da yake bako shari'a ta bambance tsakanin hadaya da layya a ce a hadaya tun da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da yazo yin hadayarsa kaga yadda da raƙuma yayi sannan in zai tura hadayarsa zuwa zuwa makka yana tura raƙuma ne sai to ya nuna kenan in maganar hadaya ake yi to raƙuma sai shanu sai kananan dabbobi amma idan maganar layya ake yi to sai a dawo kananan dabbobi babu shakka wannan magana tana da tana da karfi sosai dalilin malikiya a khassu fi mahallin niza dalili ne wanda yake ya tabo mahallin da ake tattaunawa ita ce layya amma su dalilin su kula duk an dan yi rarage mai haka kafin a samo dalilin amma shi kai tsaye yace ga abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kuma wannan shi yafi kuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai na goma al-ishtiraku fil udhiya hada ku a cikin layya a hada a hada kai mutum bakwai ko ƙasa da haka su sai sa ko su sai raƙumi su layya muslim ya fitar da hadisi daga jabir dan abdullah yake cewa na harna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyati albadanat albadana an sab'atin wal baqara an sab'atin yace a shekarar hudaybiya shekarar da suka tafi umara aka hana su shiga aka ce sai dai su koma wata shekarar sa dawo su to a lokacin sun sun tafi da da dabbobin su mai umara ma yana iya yin hadaya hadaya kun san ita ba a yi ta sai a makka wanda zai hadaya ba a kasar su zai hadaya ba dole sai an je sai an je cikin haram anan ake hadaya saboda ka in hadaya ce sai ka tura ta laye ita ce zaka iya a kasar ka to sun je da aka hana su shiga wanda kuma aka aka hana aka hana su shiga fa in uhsiltu fa mastaysara min alhadi in an tsare ku an hana ku shiga to fa mastaysara min alhadi wannan bayan ka dau ihrami ka shiga niyya ka yi ihrami sai kuma wani abu ya zo ya hana ka shiga to fa mastaitara min alhadi sai ka yanka hadaya in an dawo da kai kasar ka ne sai ka bada kudin aje can a saya a yanka ba a kasar ka za ka yanka ba an gane ko da a ce misali alhazan da aka dawo da su da a ce sun dau ihrami a jirgi kuma sai aka dawo da su ba samu shiga ba to za su bada kudin hadaya aje a yanka a can to yace a wannan shekarar mun haɗu mutum bakwai sun haɗu a kan raƙumi ɗaya mutum bakwai sun haɗu a kan saniya ɗaya kaga kenan an yi tarayya a wajen hadaya a wata ruwayarsa yake cewa mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajji fa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi badna fi badana yake cewa mun fita muna masu talbiya da aikin hajji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu cewa mu yi tarayya mu haɗu mu mu bakwai a raƙumi ɗaya ko a saniya ɗaya akwai hadisi da ya zo cikin tirmizi da sunan ibn majah daga Hussein ibn waqid al-laiti daga ilba ibn hamra ibn ahmar daga ikrima daga dan abbas yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a halin wata tafiya fa hadara al-adha fashtarakna fil baqarati sab'atan wa fil jazuri ashara ce mun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wata tafiya sai lokacin hadaya ya zo wato daidai lokacin a sallar babbar sallah sallar layya sai muka yi tarayya mutum bakwai muka yanka muka yanka saniya daya mutum goma suka yanka suka yanka raƙumi wannan hadisi duk da tirmidhi ya ce hasanul gharib amma hadisi ne zaifi hadisi ne bai inganta ba Hussein ibn Waqid duk da kasancewarsa fika ne amma Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce fi ahadisihi ziyada ma adri ayyu shay'in hiya ana samun ƙari a cikin hadisinsa wanda ban san daga ina abin yake faruwa ba kuma shine yake banta da ambatan tarayya a cikin layya abinda hadisin Jabir ya zo da shi shine tarayya a cikin hadaya ba a cikin layya ba da yawa daga cikin malamai sun tafi kan halarcin tarayya a cikin layya da cikin hadaya mutum bakwai su yanka raƙumi ko mutum bakwai su yanka saniya ko sa amma imamu malik shi ya saba musu ya saba musu a hadaya ya saba musu a alayyar duka ya ce za a iya tarayya amma alada amma saniyar ko raƙumin zai zama na mutum guda ne ba laifi ya tara su cikin ladan ya ce za mu yi tarayya da cikin ladan amma naman nashi ne sai dai ya san musu amma ba dai su raba ba kai kawo kai kawo kai kawo kawo a wannan watan da ce ba ya ce alayya ya halatta a hadaya a yi amma idan yan gida ɗaya ne idan yan gida ɗaya ne me yake nufi da yan gida ɗaya ma'ana shi wannan da zai yi tarayya da su shi yake daukan cin su da shan su da sutura su komai a karkashin su suke to zai iya tara su bakwai alayya abin a hadaya ya ce saboda ka shi yadda ishtiraki a haɗu amma alada ba a ba a laisa fi milkin raqaba naman na mutum ɗaya ne shi zai saya da kuɗinsa amma ba a yi karo karo ba a hadaya a hadaya alayya akwai hadisin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yudhi abinna yudhi an ahlihi dabbar da yanka guda ɗaya ce da shi da iyalansa Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka kafshai ni raguna biyu ɗaya nashi ɗaya na iyalansa kuma ya tara al'ummar sa ma ciki duk ba wanda bai samu layya ba bai samu damar yin layya ba ya kwantar da hankalinsa kada ya tada hankalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasu ma suka ce wannan khususiya ce ta annabi shi zai ce yayi ma wanda ba mai rai ba kun ga sanda yace yayi wa al'umma ba duka al'umma ta ce take da lokacin amma abin ya shafe mu saboda haka ni abin da nake gani a nan hadisan da suka zo maganar tarayya a raƙumi ko a sa sun zo ne a batun hadaya malamai sun yi kiyasin layya ne akan hadaya saboda sun yi tarayya a wasu abubuwa tare da cewa kuma sun rarrabu a wasu abubuwa sun yi tarayya a wasu abubuwa amma kuma akwai abubuwan da suka raba hadaya da layya saboda haka ni ba na fatawar mutum su haɗu su yanka sa ko su yanka yawanci ana abin nan in har kana da kuɗin da aka haɗa to gara ka in san dubu abin nan su za ku saya ko uku kowa ya sayi rago na dubu ashirin mana kowa ya yi ya san cewa ragonsa ne ba ka shiga cikin wani yanayi da malamai suke jayayya a kanka ba ka yi ko ba ka yi ba a gara ka tabbata ka yi wanda ya fi nutsuwa lokaci ya ja sosai ga nukta ta karshe ta sha daya a gurguje lokacin yankalayya yaushe ne lokacin yankalayya hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin jundab ibn sufyan al-bajali yake cewa mun yi layya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana sai ga wasu mutane sun yayyanka layyasu kafin a yi sallah yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah ya gansu sai yake cewa man zabaha qabla as-salati falyazbah makanaha ukhra wa man kana lam yazbah hatta sallaina falyazbah ala ismillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya yanka dabbarsa kafin sallar idi to ya tabbata ya yanka wata wanda kuma bai yanka ba to ya je yanka bisa sunan Allah akwai hadisin Anas dan Malik da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man zabaha qabla salati fa inna ma zabaha li nafsihi wanda duk yanka kafin ayi sallar idi ya yanka wa kansa ne wa man zabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin wanda kuma yayi bayan an yi sallah to yankansa halayyarsa ta cika kuma ya samu sunna ta musulmi hadisin bara ibn al-azib wanda shi ma yana cikin sahihaini yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna awwala ma nabda'u fi yawmina ma nabda'u fi yawmina hada an nusalliya shi farkon abin da zamu fara yi a wannan ranar ranar goma ga wata shine mu yi sallah thumma narji'u fana thumma narji'a fananhara sannan mu koma gida kowa ya yanka dabbarsa faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatana wanda yayi haka shine ya dace da sunnan mu ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله wanda kuma ya yanka kafin sallah to nama ne ya gabatar da shi ga iyalansa laisa minan nusuki fi shay baya cikin layya wannan hadisin zahirinsa ko waɗannan hadisan zahirinsu suna nuna lokacin yanka shine bayan sallar idi lokacin yanka shine bayan sallar idi sawa'un liman ya gama hudu ba ko bai gama ba ya yanka nashi ko bai yanka ba almuhim da zarar an gama sallah abinda zahirin hadisin yake nunawa wannan shine ra'ayin imam ahmad shine ra'ayin al-hasan al-basri shine ra'ayin al-imam al-auza'i shine ra'ayin ishaq ibn rahuya sabanin imam malik rahimahullahu ta'ala wanda shi ya sharɗanta cewa sai liman ya gama sallah sai liman ya gama huduba sai liman ya yanka nashi sannan idan ka yanka naka ya zama layya in ba haka ba ko da liman ya gama sallah in dai bai gama yanka nashi ba ka riga shi to nama ka ci ba layya ba wannan shine ra'ayin Imam Malik Abu Hanifa shi yana ganin idan mutanen abin da mutanen kauyuka ne mutanen karkara da zarar alfijir ya keto to sa iya yankawa amma waɗanda su kuma suke yan birni ne to sai an gama sallah an gama hudu ba shafi'i shi kuma yana ganin idan dai har rana ta ɗago gwargwadon lokacin sallah ya wuce to shi kenan lokacin yankayi liman ya jinkiri ya zo da wuri a an ɗaga sallar ba a yi ta da wuri ba in dai har lokacin da ake sallar idi ya wuce ma'ana rana ta daga sosai shikenan kawai aje a yanka wannan shine ra'ayin Imam Shafi in go kula hannu riga suke da Imam Malik Imam Malik ya kafa dokoki ya daure ka da liman sai liman ya gama nashi kakaf sannan zaka fara naka Imam Shafi shi kuma ba ruwansa da liman ba ruwansa da sallar liman kawai lokacin ake duba in dai lokacin yayi Imam Ahmad shi kuma yace a'a liman yana da tashi rawa da zai taka amma sallah ce kadai in ya gama sallah kenan to in ba ya da abin yankan ba in ka ce sai ya yanka to in ba zai yi layya a shekara ba kowa ba zai zake nan ba ba hujja ba ce saboda haka da shi da sauran mutane duk ɗaya suke shi ma bai halatta yanka ba kafin a yi sallar shi kansa liman saboda haka yankansa shi ma yana da alaka ne da sallar da ku da shi duk ɗaya kuke ba ku da bambanci wannan ra'ayin shi yafi karfi kuma shi yafi daidai da nasu sukan da suka zo ayyamun nahar kwanakin da ake yankawa ita ce nukta ta ƙarshe ban sani ba za a samu lokacin tambayoyi mamala abubakar nukta ta ƙarshe kwanaki nawa ne wasu suka ce yawmun nahar shine ranar goma ga wata kawai in baka samu kayanka a wannan ranar goma ga wata ba sai dai ka haƙura wannan ra'ayin ra'ayi ne mai rauni ba sai mun tsaya tattauna shi ba ra'ayi na biyu shine waɗanda su suke cewa yawmul adha wa yawmani ba'dahu ranar sallah wato ranar goma ga wata da ranar sha da ranar sha biyu waɗannan su ne kadai za a yanka waɗanda ba kwanakin da ba waɗannan ba ba za a yanka ba kwana uku kenan ranar sallah da ranar 11 da ranar 12 ra'ayi na uku shine wanda suke cewa yawmul adha wa salatatu ayyamin ba'da ranar abin nan ranar layya wato ranar goma ga wata da kuma ranar 11 12 13 ce waɗannan ranakun an yadda a yi jifa a cikinsu da su ma ayyamun nusuki ne saboda ka ba abin da zai hana ayyanka a kansu waɗannan ra'ayyukan guda biyu na na biyu da na uku su ne aka samu sahabbai wasu sun faɗi wannan wasu sun faɗi wannan saboda ka ala halin idan mutum zai iya yankawa a ranar farko to ya kokari ya yanka in ta kubuce masa yana da dama yanka a rana ta biyu ko rana ta uku duk sahabbai sun faɗi wannan a takaice nan ya kamata mu dakata akwai wasu matsaloli da ba zai yiwu ba lokaci mu kawo su dan na ga muku magana tana da faɗi in so samu ne irin wannan a ce darasi ne aka zo biyo ta kansa a yi majalisi uku hudu biyar a kansa yadda za a caccaki matsalar a tsakuri ko ina a taɓo ko ina da yadda za ka ji ka kai ma shakundum a cikin matsalar layyadin Allah ta'ala ya sa mu yi sallah lafiya mu ci naman layya lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam
Allah ya saka masa da alheri da za mu saurari kiran sallah sai kuma a amsa kaɗan daga cikin tambayoyi saboda kawai wani lokaci sai kuma a sallah wato ganiki ita al'umma a kowane lokaci Allah ya ba ta ala yana tsirar da ita ne da yin zama su a wani fa'akar da mutane a cikin ta da nuna musu hanyar da ya kamata su yi a addini da ke su kuma yin waɗannan malaman a abinta ta kala sun ta su akwai malaman da za ba ka karatu tare da ƙa'idoji na ilimi wanda ya riga ya gama ba a cikin su waɗanda ta hanyar karatun su kai ma za ka iya zama malami akwai wanda kuma kuke iya yin bincike su fa'idantar da kai abin da malamai suka faɗa akwai kuma da suke iya karanta bincike da malamai suke kuma za su iya rage a kan kuɗa kuma ko da Allah subhanahu wa ta'ala da ya hore mana malamai da su da kyau da kuma da tsari wanda za su ba mu karatu mu sha ba wai da zimmar kawai mu kabbara ba sai dan mu bibiyi karatun dan gobe mu ma aka kirawo mu za mu iya ba da irin wannan karatun alaƙo'in abin da muka biya ka shawara ta da Allah wannan karatu da aka yi bibiyar da ya kamata mu yi mu nemi kasar ɗin mu koma mu ji yadda ya yi wato kuma mu koyi dabaru na har a bincike da kuma iya gabatarwa zuwa ga jama'a Allah ta sa ma ta kai na gani a wasu daga cikin zauruka na ka wato yanar gizo gizo kamar facebook da kuma blackberry da sauransu wasu yan uwa suna sa abin da ake yi kai tsaye suna tace wasu abubuwa da malamin ke faɗa suna turawa malamin ya ce kaza malamin ya ce kaza duriya suna kwamin suna turo da ba alkhairi da kuma Allah ya shafa wa da alkhairi tambayoyin suna da yawa amma mun kebance su wato mun ɗebo wanda suka fi alaƙa da wannan lokacin musamman saboda yan uwa masu babura yana da kyau a kai zuwa kasar da ranar kowa ya isirin da yake malam tambaya ta farko ba da ilimin shirin sana tambayoyi wata hanya ake bi don a gano wannan dabba ya shekara a mace sannan kuma yake cewa da Allah malam wanda yake da hali akwai hadisi da yake cewa wanda yake da halin yin laye kuma bai yi laye ba kusa da ya kuskura ya kusanto masallacin yake kan bayani
a tambayar ta farko ban sani ba wannan ya danganta masu makiyaya su za su yi maka bayani akwai haƙora da suke la'akari da su akwai haƙora na dabbar da ta cika shekara daya da wacce cika shekara biyu akwai wasu haƙura da za su ga sun fito wanda ba ta da wani haƙura za su ganta wannan ba ta cika wannan shekara ba ba haka wanda ya je wurin sayan dabbar akwai waɗanda za su iya masa wannan bayanin in baka sani ba sai ka tafi da wani mahauci wanda su suke harka da dabbobi kullum saboda ka ya san wacce ta cika da wacce ba ta cika ba tambayar ta biyu hadisin abu huraira wanda yake da damar ya yi layyaba yi ba fala ya karban na musallana wannan hadisi bai tabbata marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam magana ce ta Abu Huraira wannan shine arrajih cikin malamai abinda suka rinjayar kenan cewa magana Abu Huraira ce ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam
idan na karɓi wani wuri da ba ka ba wani yanka a ya
fuskantar gabas ko alƙibla a yanka ba wajibi ba ne ba wajibi mustahabi ne da haka dan ka kalli yamma kudu arewa ta ta yi yankan yayi ba wai ka yi ba
wannan kuma da alama da shi ne ke mata idan banki ko banki suka ba da bashi ko kuɗin rabu a kan cewa za a tura muku riba ko ko mutum ya shiga wata gasa ta kamfanin waya ta ta ce ya ci wasu kuɗaɗe zai iya ganin yadda wasu kuɗaɗa
to ba sai da za a yi daidai da haramun ba Allah ya ce ya haramta abu musamman riba Allah ya ce mahaqullahu riba wa yurbi sadaqat duk abin da yake riba Allah yana cire albarka cikin sa wanda Allah ta'ala ya kirawo shi shelanta yaki ne ba azanu bi harbi min Allah wa rasuli wanda duk zai cire ba bai bari ba to yayi ana ana shelanta masa yaki da Allah kuma a ce da wannan zai kusanci Allah saboda haka ba da za a kusanci Allah da saban ta hanyar saban Allah sannan ta hanyar caca caca da Allah ta'ala ya haramta ya kira wata aikin shaitan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan Allah ya kira wata amali shaitan da za kusanci Allah da abin da ke amali shaitan haka babu ba lada mutum ya ce zai zai karbi bashi da riba dan yayi layya wannan ba lada
sai tambaya ta ƙarshe wannan ake cewa mara na ne ya fi dacewa da sunna a cikin da gaba saboda ko kuma masallatai a cikin gari a kan kuma masallatai a wajen
abinda ake son a yi sallar idi sunna shine a yi sallar idi al-musalla al-musalla wato gurin da aka ware dan sallar idi fili fallau ba ba cikin masallaci ba cikin masallaci wanda sai idan akwai uzuri ko saboda a garin ba ba a da filin da za a yi sallah to kaga dole sai masallacin anan za a yi to sai a yi anan ko kuma ana ruwan sama misali kaga dole a shiga karkashin wani abu da zai yi to sai a yi ko ana tsananin rana ko tabo ko dai uzurin da zai hana a yi a filin amma in ba haka ba a sunnar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine a yi a yi sallah a musalla a cikin musalla haka inda ake a musalla na ya kamata ka je kuma ka je gurin da ya fi kusa da kai ba lalle ne sai kai tafiya mai nisa ba ba ba kamar salloli ne da aka ce kai tafiya da duk taki daya ana rubuta maka wannan ba ba lalle ne ai wannan ba saboda haka sai ka je gurin da ka san ya fi maka sauki
ina ga wani da tsofana kuma a kawo da ra'ayin Allah ya saka da sai a insha Allah insha Allah yanzu za mu saurare yanzu insha Allah za mu saurare lafiya ce daga bakin ciwo ko bakon amma kuma yadda aka yi rukuni shi ne adawa da kira laluwar tsafani a musulunci suna ga ba za mu sauka ba za mu gabatar da shi dukkan muhammad sani yau ma rijiyar lemu rijiyar ƙwa'ani da tafsiri abu abdurrahman sai dubu tata حدثنا أخبرنا أنبأنا أنبأنا لكتا من غير هذا فيه وأما عليه التكبير الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan kai kuma gaisuwa da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko ina yi wa Allah mutum sarki godiya da ya kuma sanni ba da abu wanda ko a wannan masallaci masallacin ne martaba sarki a wannan gari na gobe a wannan dare mai albarka ranar juma'a a irin wannan lokaci Allah madaukakin sarki yake sanya mala'ikunsa da yake da musu yi mana ainihin babu kariya saboda muna cikin littafinsa muna cikin masallacin muna cikin ɗakinsa sannan wani ya saukar mana da nutsuwa sannan kuma ya alfahari da mu a wajen mala'ikunsa bayan godiya ga Allah abu na biyu shi ne zan ce ana ya gafartawa shek shek umar garba shi da kowa wanda ya gaba da shi da za mu yi magana a kan ladadin saɓani ba ka yi ɗalaba sai na kawo sabon harshe ba don ka warware tun daga farko fara warware a cikin kokarin kula amma ba na ka ba da na kawo magana a kan su domin suna so ne a sanya ya kamata a yi da dalila ya aka yi tsamani babu shakka na zaɓa da su abubuwa da yawa da fatan na zaɓa da cikin sarki mana jagora da su da za mu faɗa abin da za mu faɗa na daidai ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin ladar da aka kuma za mu yi wasu kuma domin da yare babu shakka tsamani wani abu ne wanda yake da zina sai ubangiji ya halitta na da zina ubangiji ya halitta adam ya kashe wata tafiya da saba inda ya san saba wajen hankulan wajen tunanin wajen shekarun wajen gobewa ta rayuwa haka da suna da saba ta wajen ilimi wani ya wani shi kaga kowa ya dole ne a samu kuma saba ubangiji na cewa wani ya faru kala da ala nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك قال الله ubangiji na ya ga dama gaba daya a rikirinsa duk zai yi kuma ce sai ya zuwa ko ba guda daya tunanin su da yara da su da maganganun su duk daya komai za su fara su fara ne daya sai yi wala ya zai da mutane ba za su wuce ba suna kan tabawa a kan nan illa ta ba ta rabu sai wanda ubangiji ya ji kansa shi zai nuna masa gaskiya da nuna masa daidai a yadda aka yi kafin ولذلك خلقهم don haka ubangiji ya halice da wannan ubangiji ya halice saboda haka sabani wani abu ne kan adam babu yadda za a raba a raba dan adam shi idan ya kasance sahabban ba a yi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama waɗanda sun suka fi kowa da dangi a kundin tarihi duka sun ka kowa duniya idan ka dole annabawa da manzanni guri guda babu waɗanda suke da sarki da nagarta kamar da hamban annabi sallallahu alaihi wasallam babu waɗanda imanin su ya fita yake batsewa kamar da hambai su ne a martaba sarki bayan annabawa da martaba ta farko bayan annabawa da manzanni amma duk da haka suna tattawa abubakar radiyallahu ta'ala zai zama yana da wani ra'ayi da yana wani saba zai zama sai na wani yana da wani ra'ayi da yana Usman wanda yana da saba mana Abdullahi dan Abbas zai ya saba da Abu Hurairah Abdullahi dan Umar zai ya saba da mahaifinsa akan wasu matsaloli wannan wani abu ne wanda yake tsajiya wanda ubangiji yana da shi dan adam a kai kokarin a ce gaba ɗaya wannan tafiyar za a bishi ta a kawai da ita gaba ɗaya to wannan kokowa ne da tsarin Allah ba zai yi ba idan kuka fahimci wannan za ku san ashe akwai muhimmancin a kan sauna yaya ya kamata idan aka samu labari yaya ya kamata a yi mu'amala da wannan labari abu na biyu mai muhimmanci bayan sanin kasancewar labari da biya ne a cikin ɗan adam a cikin rayuwar ɗan adam yana da kyau ku fahimci da yanayi na da labari idan muna magana akan sabani muna magana akan abin da zai faru tsakanin musulmi da musulmi wannan shi ne sabanin da za mu yi magana akan sa da ladabin da ladabin da ladabin da ya tafi shi ne wato tushe jiko na maganar ko da wata ba musulmi ya shigo cikin maganar ku to ya shigo bai zama a da amalan abubuwa da yawa sun sanya sahabban da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗanda suka zo bayan da cikin almajiran su tabi'ai da almajiran tabi'ai ba ku tabi'i da al'aimatul huda limamai da jiriya irin su abu halima malik shafi ahmad البخاري مسلم سفيان بن سعيد الثوري سفيان بن عيينه عبد الرحمن المهدي وفيه ابن الجراح تصورت تصورت ونفكي فيها الأخلاق wanda ya zama abin koyi cikin wannan annoba abubuwan da suka haifar da labari ne waɗannan bayyanayyar malamai abubuwa ne masu yawa wanda malamai su ne da yanar su duk matakan labari yana faruwa tsakanin malami da malami ko al'imam tare da wani imamin a dalili na fasa'un nan a samu wani lalci wani ya san shi wani bai san shi ba da lokacin da wani dansi ya zo kan wata matsala wani ya san shi zai yi fatawa ga wajen wannan dansi wani kuma wannan dansin bai san shi ba bai samu bai samu da hannunsa ba bai ji shi ba to shi kuma zai yi fatawa ga shi na jira to kaga anan za su iya samu wanda ya samu dansi ya yi fatawa kan durin dansi wannan kuma bai ji nan ba ya yi fatawa da ya ji nan koyi wannan ne da malami ko wanda ya ba sa iya yi abu da ya zama saboda kasancewar na farko su haɓa wanda da san ba wa alaihi wasallama makarantar da yayin da aka sanar da sanar yake bayani ba da ne da sanar yake bayani duk gaba da ya samu su zama suna gaba wani wanda wani ke yayin tafiya wani wanda ke bai da lafiya wani kuma shi ya rike shi a gida ya fara wani abubuwa ne za su yi zuwa wanda za su yi hana halartar wanda bai da shi ya yi da za a kalar kalar zai furta wannan hali waɗanda suke wurin za su ji hadisi wani lokaci a nan sallallahu alaihi wasallam zai fara wa sahabin sa hadisi wani ba bai sani bai sani sai shi wannan sahaba saboda abin da yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a shi ya zo yin tambaya akan wannan matsalar annabi ya samu kaga babu shakka zai zama yana da wannan masaniya wanda shi wancan da mai samu halartar wannan ba zai yi bai shi a yayin da aka tuntu kowace da cikin su kan wannan matsala to babu shakka wanda zai ba da ansa gwargwadon wancan nasi da ya yi daga ma'aikata sallallahu alaihi wa sallama ɗayan kuma wanda bai samu halartar wannan majalisin ba zai ba da ansa gwargwadon irin jihadin da zai yi da tsaraki ya ke da ya kuma ke wannan dama idan ya kasance a sai da ba duk matsayinsa da girmansa da iliminsa da tumbasa a cikin wannan addini da kasancewa da wazirin sallallahu alaihi wasallam na biyu khalifar sa na biyu idan ya zama kamar irin sa wani nan ne zai iya kuduwa kai to kaga wanda ya zo bayan sa bai kai shi a matsayi ba zai ba ta kauda shi ya fi dacewa a ce akwai wani dandali da kuma yake gare shi idan kuna suna cikin sababbin da ya kamar yadda bukari da mutum suka rawaito a littafin a littafan su abu musa da ya ya zo gidan da ina umar ya yi sallama da ina umar kuma ya yi shiga da wasu abubuwa mai ba ta sallama hankalin da ya wani ya sake sallama ya ba an samu ta ba ya sake neman izini ba an samu ta ba sai ya juya ne daga baya sai da wata wani ya samu ya ce kai kamar sauƙin gidajen sauƙin abdullahi mutai shi da abu mutai kana ne ya samu sauƙin abdullahi mutai kamar ina cin zuriyar abdullahi shi ya ce ya tsara da izini ba ku ba a ba shi bayan zuwa ya ce a kira wani a kira wani kina kuma yi tsakanin da zai yi kyau da kuma ka juya ya ce haka da wurin da annan haka aka umarci wani ma'ana haka ba za a da da da bai koya mana idan da zada a da a rukun da lata fadan sun da lahu ga yace haka ba za a yi da ɗayan ku yi da zai tsawo ba a yi masa izini ba da kuma sai da wani ya ce wannan kafi daga asalan da yake yake waye ne maka shaida wane ne zai goya masa baya a kan cewa ba za a yi karɓi wannan shi ke da suka rubuwa suka je wajen majalisi na wasu haɓai suna zaune sai da kuma yake ga abin da abubuwan da na shari'a ya gaya mu yake ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da neman da zai shiga gida in ka nema da su ba a yi maka ba to ka koma sabon da suke zaune suka ce na ne hadudanta ya aba musa ina tsawaruna ba wanda zai yi maka shaida sai mafi kankan da kake shi ne abu sai da kudu abu sai da kudu ya yi ce ya ce ya ajiyar kumini ni ma na ji manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kuri wannan magana da ya kasance Umar Abdul Khattab ثم سأل صلى الله عليه وسلم في كلامه أن الله جعل الحق على لسان عمر أما يا بني الأزكياء أنا لا أكن هرشا إنه ليس الذي يكون كثير ولا فتاي ولا نسل زي قولي كمان حتى لو اليوم ولا نسمع إلا لو أنا ولا بيكيش مصطفى بيكام مصطفى الله شكا هذا لا يبقى الله بيكيش وكان سيدنا عمر يقتل بها خليفه يقتل الاباني لغته يدعوه بلد الجراح من هذه الكلة سوى انت مصطفى الشام لان الشام حتى الشام على وعن المسلم ثورة سيدنا عمر أن في يد الأمرين سنة خليفة لدور اسمه بيت المقدس دائما جايين النسب ده لا يراهم ya kashi ainihin kafin da ita wannan gari da zai je sai a karba ta bari a gari na wani haka sai da abuwa sai ya yi tsanani da musulmi da ke tare da duniya da ke tare ya ce to ga ke zan annoba ta bari a gari ana ta hukwa me ya kamata ne shi ke nan sai aka mata a wasu da ne بكمال أهل المؤمنين نتيجة كل الرجال المشركين على الأعراض عشان كانت الدول لا تريد وقت الدول لكن ما كانت منها وصلت في آية لا أدوى أما أنت كانت تدعوني هو أن أتاك متى شيء خلد لي الدنيا مرحبا يكون مبالغ da suka saba sai da wani shi kuta shi wannan ya sa aka kira wanda kuma ya gudu da wannan sa bai da wani sahabbai daga cikin muhajirin da al'ansa su ma da suka zo suka tafa wasu suka ce a shiga wasu suka ce bai kamata a karɓa da daga ya ce fita su ba ce a kira mun da tijai daga cikin ana nan sai ga abu ramani da hau ya ramani da hau ya ce ya ji sai da ya ji manzo sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa idan annoba ta auka a gari kuna cikin garin kada ku ta gudu idan kuma ba ku a cikin garin to kada ku sha kaga kan ya yi duk wata magana a wannan lokacin sai na kuma abin da yake ganin ya kamata a yi amma ba yana yana ganin bai kamata a shugabancin da ana annoba amma wasu yan gabarai gabarai suka ce a ta karo min kadar da kaddara Allah za ka guje wa umar kuma ai da mata koro ya fi kuma mawuti a kai ta kawo irin to amma ba da dantin da zai shawo kan ina ya ta yana gaya musu da shi cewa yadda yake ganin suna haka ya kamata har yana ce musu a karo min kadar da ya da kadar da ai daga kaddara zan gode zuwa ga kaddara har yake misali yake ba ka kan da kana da dabbobi sun zo wani tudu guda biyu wanda yake ɗaya mai girki da abincin su ganyen dabbobi sosai inda dabbobi ka za su yi ɗaya kuma a kushe ke makoshi ba komai idan ka sanya dabbobin ka a gurin da yake da abincin suka yi kiwo ba da kadara ana kai to me yasa ba kai fitar ba da ce dan ma ya kadara ce dan ma za su ji abinci to lokacin da sai da Rahman bin Auf فإن الله تعالى يغير هو الذي شيك له هو ليس عنده إسلام بعد أن بيتنا الزنبا ليس سيدنا عبد الرحمن له كل شيء أفضل وأعلم mafi jiki ko wani ilimi sama da abdurrahman da awa amma kuma bai yi abdurrahman da awa ya san su ne wannan tana iya sawa a kan ire-iren wannan mutane suna nan da yawa a cikin sahabbai ballantana kuma a gangaro cikin tabiari ana ƙara yiwu masa abin da ƙara da wani shi dan an ce wani lantarki ya zo gaba da wani amma bai je gaba da wani ba shi yasa wani ya yi ko da zai wani ya yi jihadi ba a kan mamaki ba shi dan ta cewa wani ya faru da sabai ba ba za ka yi mamaki ba haka nan wani lokaci dan su yana iya zuwa kowa amma ɗaya daga cikin su ya kasa gano hakikalin nan ɗaya ya ga shi kowa ya san amma ɗaya ya fahimci nan ɗaya kuma بيمكن وان الزنا لا ولا اقول عنه خطا هدايه الناس ومن هدايه الناس قد تكون خطيئه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم شيء لا يجب كلامه وان الصحابي لما انت افضل صحابه والكتاب كان akwai kada a tattala da sallama ya wurin bari sai yake cewa idan ma hajjar abdan إن الله خير عبدا بين هذه الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله Allah ya ba mu wani bawa nan tsakanin wannan rayuwa ta duniya da kuma abin da yake wajen da sai ya zama abin da yake wurin Allah. Babaka abubakar sai samu da ya abu kare shi ne. Kin yurka sahabbai suka yi takardar ha mene ne abin kuka cikin magana maza ya ce Allah ya ba wa wani bawa na tsakanin duniya da abin da ke gurin Allah kuma bawa da yana abin da ke gurin Allah sai a ce ba da zai ta sahabbai sun ce ba ba ki ya ce da abu da ke na kuka to shi kuma da zo ta da zama a yau da bayanin da yake wannan magana abin da yake ishara cewa adadin da ya amsa wani ya ba ki zaɓin ya tsakara masa lokaci ko kuma a karbalar da ya ba da ke sai da abokan shi kaɗai ya zama mun haka ko rasa da gani ba zai mace da tukarai yana da nuna kuwa hannu abun da ya zama da ya ce daga baya kuma mai da abin da ake yi makana abubakar a nan ashe abubakar ya zini ne sai zan ya zini ne wani lokaci ana samun mafaɓu da lalacin nan nassin ga shi karara ta ji daji wanda ba ya ji duk mun karanta amma wani ya gane wani kuma ya kasa gane ba to wannan sahabbai ne na masu hadaka ba da sana ko yanzu da nake kan shi yau a cikin kaga dan an karanta hadisi ba ka gane ba wannan abu ba ne ko ba gane ba wannan abu ba ne da ba wato duk za ku yi da tattauna to wannan yana iya sa a samu sabani sannan wani lokaci akan samu sabani musamman ga waɗanda suka zo bayan sahabbai bayan ba ta da yi adam rubutun nan kai nan sun ya zo maka ta hanya wanda suke garanci ne kau istinadi ne wanda yake da haske falsala ta mazaje a rikitattu wani kuma sai ya zo maka ta hanyar wasu mazaje da faru ba ba da don hadisi ne amma wancan malamin ya same shi ta hanyar tsaftatattun malamai karfafu wani kuma sai same shi ta hanyar wani kazaɓen malamai ka ga mai tsaftatattun malamai zai fi kaje sun zai aiki amma wanda ya yi ta hanyar wasu bara wuri ai ba ya za a yi gaske karɓi wannan nan sai ya yi a gane ya yi a to irin wannan sabanin hanyar da take zuwa wa malamin hadisi da kusan daga baya da su suka auku a kusurin shi tun daga kan da ya ba aka bude kowar mutila ko shi aka kashe kowar mutila da wani yanzu a cikin nan shididdiru suka shafa ba makaranta mashakaranta masu kokarin rushe a ce masu farwar da zafi har yahudawa suka yi zuwa da shi saba wanda ya aka da shi an ce a duniya duk suka shigo musulunci da ke su baka saboda haka yana da cikin abin da suka suna musulunci da shi shi ne rufa da kawo maganganu da suke shi gina wa kwanan Allah da su biya bukatu tun a lokacin Abdullahi da Abbas suka fara bincike a kan Isnani tun lokacin sahabbai wanda na ba ruwan da kai islam kamar yadda Allah ta ba da miki cewa ma kullu ma haddathnahu sami'nahu min rasulillah ولكن يحدث بعضنا بعضا ولا يلزم بعضنا بعضا بعد أن كنت تقول أبنا حدثنا حدثنا كل يوم ما تقول يوم يشهد الله آه وأنا أقول من جهة وأنا أقول وأنا ناشي من الذي يكره تتعيش amma mu ba ba kai da tashi ma'ana ka ba ma da ido da su adalai ba wani da yake ko ba ku to amma daga baya bayan al'amura sun fara yin cewa an fara samun wani gurbi da shigo a ce da sunan addini amma dan su yi banda sai suka rasa tambayar da tsari kamar yadda muhammadu bishiri yake cewa ma ta nuna al'adun islam فلما وقع عليه الفتنه قالوا سووا لنا رسالكم وينظر الى اهل السنه فيؤخذ بالحديث وينظر الى اهل البدعه فلا يؤخذ بالحديث. محمد بن سيرين تذكر ما نبيه انت بأنه يعرف كثيرا من رأسنا دليلا تقوم yake cewa sahabbai mata da malaman da cikin sahabbai ما كانوا يسألون عن الإسلام ما تسبب الإسلام الإسلام الإسلام الأعلى كوي يقولون هو يأتي مسألة كوي في الأعلى أعمال فتنة كما أبو كان سيدنا عثمان الشيكارة الهجرة 30 دجاجة ليعقوب suka shigo a cikin musulunci bidiyoyi suka kuso cikin musulunci ya ce daga lokacin ne da ka kawo hadisi sai a cikin wasu a yi mazajen hadisi idan ka faɗi mazajen hadisi aka ji tantar tsaftatacciya ce duk halin sun da ne sai a karɓa wani biyu ya ce idan kuma aka yi ɗan bida a nan sai a wata gari da magana to wannan tana samun saɓani ya faru da kalma da daga baya saboda duba da islamin da shi fitarwa ya fi zuwa abubuwan mutanen duba sama kusa da abu hanifa a normal misali haka yawanci suna gina misali a kan iya a kan yi jihadi sabanin mutanen madina imamu malik da imamu shafi wanda ya yi yankin yin masu yi da mutanen madina za ka suna gina matsalolin su akan nasi akan hadisi misali saboda sun suna ga gidan yin a madina madina madina da kusanciya ce a wasu lokaci babu da shi kuma yana da ba kuma ko ba shi take da zana yana da wani da zindi kai da kariya azzalan matuka sun da gida a cikin ku don haka yana tsoron da ya fara cikin yadda mai san su mara sai to ta nan sai aka yi samun sabani a kan mutanen Madina wanda ake cewa madrasatu ahlul akhir madrasatu ahlul hadith sune sumali to aka yi ahlul hadith a sumali imamu Ahmad imamu Shafi'i لماذا نقول هذا الرأي والرسول متعلقوها وعلى رأسه النعمان ذلك أبو حنيفة ونحن جاء المتابعين التكلم عليه حتى لو نلوك في التعارض بين النصوص نفس نجأ wanda ya inganta ko dai saboda ya zo a cikin Qur'ani ko kuma sunna ingantacciya ta zo da shi to ba ta tabbata ta yi a kwakwalen sun tabbata kaga wannan shi ya ce kaza sahihi ne kuma kaga wannan shi kuma ya faɗa wata magana shi ma sahihi ne kuma lokacin da suka karanta maka aikin ne kan amma a hakika babu nasi guda biyu da sahihai da suka tabbatar da masalar da masalar da suke cin karo da su bane duk abin da ya zo daga Allah baya warware shi ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا shi kaga abin da ya zo daga Allah baya kawo ta ta kama wanda za su tsoro a nan saboda ka ta'awun bayyana الصحيحين يقول في الظاهر ana samun sun karo tsakanin nasi biyu sahihi amma a zahiri ba a bani ba shi ya samu amalin ishaq a huzaima sai ka huzaima a kwan amalin ishaq sai ka huzaima wanda ya shafi ne da cikin malaman hadisai yake cewa yana fara dubalen da duk duniya a kawo masa nasin guda biyu sahihai wanda ake da a wajen cikin karo an kafa yadda za a warware kan a kawo cikin warware musibar sun akwai a kawo sai ta ma da shi da rubuta littattafai a wannan babu da ya zama shi da asar salafin hadis da salafin hadis da imam shafi salafin hadis da ibn laiba shi da asar da ya zama shi da asar da wata ma'ana da asar na bahawi duk malamai sun rubuta wannan da su warware maka abinda kwakwalwarka za ta rinda taka maka laifi tsakanin hadisi da hadisi فلا البيت والنار فاقا لقلوب الورع والباطل والتفهم على البيت درق لا ولا ثم تعرض لا ولا بيت فقرنا على باطل يجيبوني ويقول مجلس في شهر الله الناس اللي مثلا لبيان تقولوا سنة بحرمه شهر طعام في معنى الشيخ الزعفة صلى الله عليه وسلم لا يعتزل الرجل بفضل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل كان المسلم يقول كان دورا هو كما تستيقظ كان مستيقظ دورا ولا من الجيرانية تقوم تفرق على ذلك هو آبا يمونا أنا الذي كان يستطيع بفضلها الذي أوقع دورا ومعنا والذي أعطى بذلك to sai ka ga da da ko ya ci ya ci ka kama ka to dai wannan hadisi ba da su ka bar wannan dan to me yake ke ka dauka ba mai sai ka bar wannan da gudu ba kai wannan da ba da kai to irin wannan ne yana wannan ta'arudi da zaki shi ke kawo lokaci a zamu sabani da kankanin ba wani lokaci na guda daya malamai sun fi saba a kan wajen fahimta wani ya dogara da wannan nassin wannan ya haramta wani kuma ya ce wannan nassin yana nuna halarci kuma da nassin ne misali wannan mutum ya yi kyauta ya karɓi kayan bayan ya kawo ya karɓi kayan wasu malamai sun ce haramun domin na nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu fi hibatihi kal ainu fi ghayri wanda zai yi kyauta da dawo ya fara kamar wanda zai amai da ya kan ko amai a na yi ai wani abu da ya zantaccen abu da ka ji sai ka ji kan jikin ka ya yi amai ya lafi ka ga wannan alama ta cewa abin ba ya da kyau abin ba ya da kyau zama ta ba ya kyau bai kyauta ta ba shi wani kuma yake a wannan yana nuna halin haramu ne na dace da dace kan amma yana da dace kan da su ne a farko kuma ya kalle shi da wani kan to wanda shi ma yana sa a samu tsakanin kan ba sannan da shi da abin da ya kawo rigimu da sabani wannan kuma da jama'a baya ba a cikin tabi'ai ba ba a cikin asbabu tabi'ina ba ba a cikin lokacin rayuwar bayan bayan a ilma ba a daga baya baya shi da ta'assubul masali wato ra'ayin ta kudu da mata bayan imamu malik da shafi da ahmad da abu hanifa duk sun rayu suna ganin girman juna na abu hanifa babban ne biya girgin saboda haka bai riski tattaunawa da wasu daga cikin su da waɗannan malamai ba guda uku amma imamu malami malami ne da imamu ya imamu shafi lokacin da ya zo daga garin samanta zai je mani ne zai je fara zuwa ta madina ya zauna ya kuma kwatin wata a wurin malami daga cikin irin almajiran malami da bai taɓa ganin kamar su su ne ya ce da irin su imamu shafi sai da yin masu da mali ana cewa shi kadai ne mali bayan tsaya ya karantar da shi da tsaurinsa an da mali ne da biyoyin mali ne zama yake yi a ɗaka masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam bai jingina da jinsa ya sake kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bayansa a buɗe littafin wata ana karantawa yana sauraro idan an yi kure ya saboda ka ga ɗalibai da suke gaban su suna sauraron karatun ne da sautin ne da ke kan abokan ɗalibin da yake karkama shi ma ne kai da kawai ya saboda haka duk suna ɗaukar shi ta cikin da malaman da suke kira da ba sabanin ya fi shi da ya zo ba shi da mali kada ta mun da yake yi nan to bayan ya zama wannan ya zama rubuta a lokacin abu a cikin cikin da duniya amma ya rubuta ɗaya daga cikin bakin almajiran abu a cikin bakin muhammadin bin na bayan nuna a bayan da Muhammad ibn Hassan ya faru da wasu abubuwa ya kuma yi wa Muhammad ibn Hassan talatin a kan wasu abubuwa. Abu Yusuf shi ma ɗaya daga cikin almajiran Abu Hanifa ya zo man baki da ya haɗu da mali har ma sun tattauna a kan wasu matsaloli har ma ya sauka daga ra'ayoyin malaminsa Abu Hanifa ya kama da mali. Imam Shafi ya haɗu da Imam Ahmad a lokacin babu ahmad yana neman ilimi yana matashin suka haɗu a wannan lokaci imamu shafi ya kawo da abu da imamu ahmad da suka ruwaya ta suka hali yake cewa da shi ya ba abinda alkunya imamu ahmad ce antum a'lamu bi hadithin minna fa idza ja'akum hadithun fa a'lamu lahu بقرية أو بورية حتى نذهب إليه إن كان صحيحا. يأتي يا أبا عبد الله خذ مسلم الحديث. شاهد في الوقت المقبل هو ما الذي يستدل الإمام محمد أبو بكر الله الذي يأخذ إليه يجد أخبار الحقوق الشافعي يأخذ أبا بكر. saboda haka ya zo wurin sa sai ya karu da ilimin sa musamman ilimin sa na fiko shi kuma babu jami'i ya ji labarin hankali ba hankali yana da cikin da kafurai maza maza haka ya haka hali saboda haka sai ya ke cewa da shi ya ba a kula ko ko fi mutan da ni jami'i yana kai a wurin ko fi mutan da ni idan hadisi ya zo muku daga kuka ko daga masara ku ba mu labari a kansa domin da aiki da shi ya idan kaga a nan ba an samu wani nan mutum tsakanin dukkan waɗannan malaman abu a ne kafin da basu riske ne mutum da shi manyan almajiran su kuma an samu hadin tsara ta nan su kawai da babu kuɗi babu magana ne ba maliki ne ce maliki babu magana ne ba shafi ne dan ta mutu ne shafi babu dan kundin ba na babu hanifa tafiya tana ta tafiya tana ta tafiya ilimi na kafin rauni sai ya zama da wasu sun fara kawo a cikin tafiyar kawai haka ce in ba a dinga mazhabar da ta faɗa ba to ba mu ruwai dubuwa da sauraron wani ko da kuma kuskure ne shi gane ya fa a kuskure to wannan ma ya ƙara haɗa da dajiyar tsakani magana akan abin da yake dawo da bayyana da yawa na faɗi wannan da ya zama an samu ido da basira da fahimta a kan abubuwan da suka hada da tsakanin cikin wannan idan muna magana akan sabani ba muna magana akan kuna magana akan sabani wanda yake a cikin buruwa a cikin abin da ya shafi mutum mutum wanda sabani zai iya yiwuwa ba muna magana kan sabani da cikin so da zai ba akwai rukunan musulunci misali wani ya sauke shi rukunan musulunci wurin sabobi bai ko wani ya sauke shi ya kara tafiya a nan ba wani irin sabani musulunci ba muna magana kan abubuwa da suka shafi jirgiyar da shi wasu abubuwa da za su iya buya da gare ka ko da gare muna iya sabani akan malamai da sun yi sabani akan sabani ne biyu akwai ikhtilafun tanawwu akwai ikhtilafun tabat shi akwai ikhtilafun tabat akwai ikhtilafun tanawwu sabani akwai wanda yake sabani ne na kanku kai ka taho wancan ya taho ku gwamna da ya fada wa kai yanki ko da ya fada kai gushi wannan sabanin ba ya da yawa shi ne kan sabanin da za a samu ko ne a iya wannan ya ce wannan abin shi ne musulunci wannan shi kafirci wannan ya abin ya ce shi da aikin aljanna wannan ya aiki da mutane wanda ya ji kai a wata za ka samu lada wanda ya ce za ka samu zunubi wannan sabani ne na kawo ikhtilafu kaza akwai da ajin wannan al'umma musamman a cikin abin da ya ba wa sunni akwai mazhabobi da kallaka mu'tazilawa murji'a qawarij shi'a da sauransu wannan sabani ba a san shi a cikin al'umma akan iya sabanin idan mu ba da tilawa a cikin masalan ta ruwa wanda yake haram wanda yake halal kuma wanda yake haram wanda ko yake wajibi kaga kaga sun ta ba da iya wanda yake haram in kai da je ba mota wanda yake wajibi in kai da je ba mota to kaga dole kai ko kai a je ba mota ko ka bar shi a je ba mota a ba da ya ce da ɗaya ya ce musta haƙi ɗaya ce a ba ba ba ba abin da ɗaya ce makaru da sauki wanda ya ce makaru idan kai makaru ba zai ce wutar ba zai ba ko kuma ɗaya ce wajibi ɗaya ce musta haƙi a nan ma za ka iya a ce to tun da ne sun yadda a yi matakin yin ne karfin yin abu ba su ji ko mutu haɗi ba ka kai shi ba za su yi tunda dai ai ga ake da shi kaga da ma sun ba ka mutu to amma lokacin da dai su haram sai ya ce wajibi to a lokacin kaga sun sa ka zaka ne ya duk wanda ya da ikhtilafu sama ikhtilafu talawu abubuwa ne duka sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sigogin kiran sallah kamar sigogin ikama kamar sigogin tahiyya duk waɗannan sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar addu'atu addu'o'in mu da sallah kala kala sun zo a cikin wayoyi daban-daban ko wanda ya kai daga yaji ko wanda ya kai daga cikin kuma sunna kuma sunna wannan ikhtilafu tadawwa akwai ikhtilafu tadawwa har ila wala samu kamar da aka fassara fi aya ɗaya wanda fassara ta da wata ma'ana wanda ba ta da wata ma'ana wanda ba ta da wata ma'ana amma duka suka haɗe ma'anonin ayar za ta iya haɗe duk za ta iya ɗaukar kaga da aka tsira ta ba wani da duk ayar za ta iya ɗaukar ma'anonin duka wannan galibi ya kawo a cikin tafsirai musamman tafsirin tsari cikin tafsirin cikin jaridin tsarin ko waɗanda suka yi tafsiri a bayan da ibnu jarir za ka tana a kai irin waɗannan in ka duba ta da ma'anonin duka ayar za ta iya rayuwa wanda za a kira sun islamu talawo wanda za ka ga suna rigima a kan wannan to da yin ya gane da gaskiya malamai ba ta shiga a kan islamu talawo a kudin dukkan da sunna na zuci amma kuma sai a rika rikici wanda ya ce sai an yi wanda ya ba za a yi sai an yi sai dai abu wanda ya ce to ba a gudu a raba waɗannan da ɗaukar to yana da cikin adawa da sila idan mun dai sabani ni da kai a kan wani matsala to dukkan mu kowa da kowa da kai ba da ya sa Allah ya rubu Allah kawai ba wani abu daban da ba ba wani abu da duniya ko da ya da abu ko ko a saboda ra'ayin kungiyar da ne don haka sai ya yi sai ya yi wannan ra'ayi ko kuma a'a ya saka da shi saboda ni ba da kungiyar da shi tun da kuma ni ya fara faɗa magana da shi ko ba za mu taɓa haka da shi ba sai ya saba ne ko kuma a'a da ta wada shi wani abin zo shi da tsakanin ko ta bata ko kuma tun daga ran nan so yake yi wani abu na faɗa shi ko ya rubuci shi kamar yadda ya shi a suke cewa a cikin manyan littafansa littafan su cewa idan idan kai shi a yanzu gari babu mai ba mu shi a garin yana da kuma wata matsala da ta shige masa du ya rasa yadda zai yi sai ce to ka je gurin malamin don da ka tambaye shi hukuncin matsala duk abin da ya gina maka kai ka fahimta kawai ya yi ba in ya ce haram kawai ya halatta ya ce halatta na halatta to ga wannan ba ba su filafi ba su filafi ana so a samu filafi a addinin gaba da yan gida a kan filafi ba ba su filafi a kuma ko da su da lokaci bayan filafi ana so idan muna sabani a kan matsala ya kasance kowa da ilimi yake kada da ya sai ya rike bincike ya zama bibiyar da tattafai ya kane da shi ya gama tunan-tunan da ya kama matsala kawai wani ya je cewa ba ya zama da asuwa da kai bai sha na yanki haka shi ba bai ma sai ya kama bai da wani ilimi a kanta kawai shi cewa daga wata ne su shi ba ya kama a bisa ilimi ba wanda ya ba da suna dawo ila yana da cikin alaƙa zama abin da za ka faɗa da ilimi kuma wannan shi kansa alaƙa ta ila idan ka saba da ni akan ilimi saboda kai ma ka yi bincike ka kai ga wasu hujjoji masu ƙarfi ni ma na yi abu da ke na kai ga wasu hujjoji da suke ganin masu ƙarfi to sabanin nawa ya kamata kada ya zama mai ranawa za mu fahimci cewa ba wai kawai sun saba ba ne don mu saba mun saba ne saboda wani ilimi ya kowa ya saba shi yasa ake cewa da mushrikai da suke bauta wa wani Allah har kai da kurbe ya yi ba so ku yi kula wannan abu da kuka kare a kansa na bautar wani Allah wai akwai wani ilimi da kuke da shi wanda za ku fito wani shi a shekara in za ka saba ka saba a kan mu ce da da wani zarfan idan mun ga zato kawai kuke yi shafi shafi iyayen su tashi a kan wannan abu kamar kawai abu mai so. Sau da haka Ubangiji yake ba da dama ko ga abokin jayayya a ba shi dama ya kawo da biyu. Don ana tsammanin cewa da hujja ya ke yi, don ba da hujja wajen da zai yi yayi. Ubangiji yake ta ƙulta hannu burhanu. وقالوا لن تدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين يهودا suka ce ban da yahudi ba wanda zai shiga aljanna kiristoci suka ce ban da kirista ba wanda zai shiga aljanna to wannan duk da'awa ne da'awar baki cika baki ne ko ana iya cika baki kai kuma suka gana wanda ya ce ban da dan gobe ba wanda zai shiga aljanna amma cika baki ba a da zai kawo raba gandaman wani taso gurba da ku kawo gudu to da ana tsakanin tsakanin mutane wanda ya faɗa wanda ya haɗa to a farko wa ya gudu wannan shi zai sa tsakanin ya zama ya ma ya amfani domin za a tono wani abu da ilimi za a kishin da tafi za a kishin idan an ce kowa ya kawo hujja idan an fasa masu ilimi da dalibai da ya tsarkar da kari amma idan ka sa kawo ɗaya ka kunkuri a hana ɗaya magana kada a ji sautin sa kada a bashi ya fara a tafiyar a tafiyar a karya masa masu mimbari a ruka masa masallaci kada a sa shi a rediyo a to ga bai hude ba a ce ka hude bai hude ni mutum ni kuma a ce ka kawo in kuwa har Allah ya ce a kawo hujja haka ya yi da ibar to ga kuma a ce wai gaba da yau to da ga da shi inda ake son zaman lafiya shi ne wurin da ake ba wa kowa dama ya faɗa abin da yake ganin shi ne ba inda za a sa kafin kuɗi ba a rene masa baki tare da cewa hujjar za ta kawo ba wani za ta zama ba in za ki da kira ai wannan wani abu da ba kuma wanda duk aka ji zai da kira ne to wannan ka ba shi da kyau aka ga mu da ba ai da kira fa ba ka san mu da ka kawo a ani ina da mun kitabu wa sunna shi ne don haka abin in karanta da kitabu ko ne ba abin da yake cikin kitabu da wuri ne kala ba mu ba da ba wani abu da ya wuce wannan wanda shi yanzu an da ne to kitabun lahi wa sunna sun ka rabe shi ma ku da ke a sai a wannan kan kitabun mu'min ina wa ta wa alaikum ata wa alaikum wanda da ke cikin adabul sunna don mun saba kowa a bai shekaru kuma kowa ya yi a kan turanci sannan kuma lokacin da kai labarin ma da ya faɗa magana ko ruwa da suna faɗar magana ko bangare kaza yana faɗar magana kaza to wajibi ne a samu tasarruf a samu bibiyar maganar nan a tabbatar haka take ko ba وإن يرى وتدلل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا بها فتصبحوا على ما فعلتم لهم يا أخوة لا تصبح إيمانك يوم القيامة يزوركم بالآخرة توقوا يزيد وبالتجيل الأبد أولا إذا أفاد ثبتوا كل مثبتا لأبد أن تصيبوا بالآخرة أو أو مثالين bisa rashin sani karkashin wannan gabar an tusibu kawun da ya malaman hadisi suke cewa idan ba za a karɓi labarin majhulul hali wanda ba a sanya da yake ba na kirki ne ko na banza da da gaskiya ne kuma kai shi ana da duhu kai dangane da shi to a ake masa magana da wuri guda an tusibu kawun da ya hada ba tusibu ala ba fa'alun dani saboda haka ba dai bane duk lokacin da kai da ake wani ya ce kaza ko wani ya fara kaza ba tare da tasawuf ba ka je ka auka masa kai gudu a kanka ka hau da mai kai wani ka faɗi maganganun da suka dace wannan baya daga cikin alaƙar bila bayan da muhalli wani lokaci zai iya faɗar magana amma an ɗauko maka ita a bai bai shi ya sa ka samu bandi kyautata da so da mai abokin sabani wannan shi ma jiho ne daga cikin adabin gida akwai magana da za a ce wanda ya faɗa ana faɗa maka shi kai ni ba zan yadda ba zai yi wannan magana a gaskiya ba ba zai faɗa ina da yin ولو لا تتبعته ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا سبحان سبحان الله سبحانك هذا مكان عظيم لا أتي أن تكون فرائك مؤمنين ماذا تبالا سني وسنس ككاوان تسوس في قلقية فلقالا قلقية فلقالا وانا كاين أكين saboda haka ya shafa wannan yana da shi masu ta mutumin da ya faɗi magana amma akwai abin da yake yi da ba wai irin kai abin da kake da su ba akwai wani lokaci wani da haka yana ce shi abu masu rubin gidanka kusa da gidan manzan Allah ba ka kan kasa ka kan gangar manzan Allah sai kawai sai ya kashi ya canza gida ya koma ta bayan mutum sai wani abokin da ya yi ya ce kana musallar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ka tashi ka koma ta bayan gari ai bangar kuwa ka da shauri manzo Allah ga kana kan nan da kan da ya fito ka fito za ka wato bai ta kullum amma kai ka koma sai ila la hawla an yakuna baiti muqannaba bi baiti rasulillah ni ba na san gida na ya zama hadin da mu sana mutumin da ya ce a guje sai zo ta wata makwacin da za ka wata da ya sake koma bayan da na je da ya ga wurin sa ga kuma abin da ya ce wai baya kan kuma da sana kai da wata da wasu wani zai ce ai makwacin da za ka je da gida a cikin ta baya kan kuma da sana da kake da su baya kan kuma da sana kenan mutumin da mu lafiya ashe ba a san ba za a kan kaga ba sun hana wani ba da yi zuwa da ya kira wani har kai ne ba kana da wani wani wani na ba cikin wani suke da suka ci ayi na bai da lalle na lalle ko kai na mu kai ne shi ka ba suna ba ba da wani shi na bai da lalle da wani ba ka ga gaskiya ta Allah shi ke nan da ke da ba misali da yi wani da ya kira wani sai aka wata magana ta zo a cikin yin kuma a wasan mutane sai a zo na kai da kana wa kace iya kan ka kamo mutum zuwa wata lafiya na danta amma ko ka san ka kai ki wata lafiya ko na ka Allahu akbar sai ka ko ba ka yi da kabla ko ka ko ba don ta amma inda an wa ta shi kenan da ake shi duba irin wannan shi yake sa kai da sauran duk lokacin da kai wani ya dan dan kuma kai ka fada ko da tana da matsaloli da yawa ba da kyau amma akwai kamar bangaren kuma sai wani sun suka guda ɗaya da kyau to yi kokari ta wata wannan ina jin da yake na yake ba a yake da yake wanda yana da shi kansa idan ya ji cewa ka ɗauki wani da samun mataki in ma da yana da kuma wani da ya da rari wani yana da shi an da wani yana da shi an da wani da للمهاجر فإن آدمتي كوجه ساقا لو كنا ساقا لو كنا ساقا لكم بعدين يبني كذلك وانت كذلك كذلك وانت شبه كذلك وانت كذلك وانت سياقا وانت بعدين يبني نبي أرغوتا عليه shi ne kullum ke adalci ga abokin saba wani koda wani لكن الذين أمروا أن الشهداء ولا يجري ما تقول شيئا على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الأشياء أولا تستهيما وذروا ما كنا يوالى الله ما في شيء على أهل كذا الأعقال كولا ما تكامل كولا تجاوب إليه عدل اعدلوا بالعدل هو أقرب للتقوى يكون هذا القرآن saboda haka ko da wanda yake ka saba da shi abokin da wanda ne daidai ne ya masa abinci abin da ya kasan ya faɗa ka faɗe shi iya da kana in ya faɗa zuwa kan ka mai shi ya tumo amma sai ga wani yana tsarin shi wai don labarin da ya yi su kan yi fito sosai a cewa aikuwa ya yi ba daidai wanda baya da abin da ya kamata musulmi ya zan yana haɗa yana yana yi lokacin da suke sabani da wannan wani daga cikin adabin da ya ta wawo wato nan nan ta tafi kada da kuna sabani da wani kawai ku dinga jin cewa bai saba shi awa kamar ni a ce wai wani ya saba mu kamar ni kamar ni kawai daga wuri ai ya kuma mun da ba ba ko bai da ni a ce ni ba ka da ya wani wani a ce ni ba gire ne ba ni wani yau ne ya ka ba a wani ya taso ba ko ruwa ba ya yi wani yanzu da ya da ya yi ta saba ha ina da kuma shi ke sai so ke yi kuskure wanda ba da wani kawai imamu imamu shafi imamu shafi yana cewa ma ta ma ka san ku a haka إلا تمنيت أن يجعل الله الحق على لسانه فأردت مكتبة إلى المسورة مكتبة جاية فأتينا إلى تلك الزوجيات إلى أن لا يتم لك حسن يذهب الشرك إلى الإسلام أقول شيء هذا سؤال kaji cewa gaskiya na iya bayyana a hannun abokin hukuma kada ka kaji cewa kai kawai kai da gaskiya wani ba zai iya fara gaskiya ko zai ji nufi ne wanda yana da cikin abin da ya zama da mutila yana da cikin da wani ta ihtiramu kan kabi wal alim idan kana tsakanin da ruwa wanda kake ta ba da shi idan ya fi kai da ake da ruwa ko da komai da aka daidai da kan su ba shi da mutum فالإنسان هذا كان في هذا الصور الواحد فهو هو الصور الواحد ويشيل ويشيل ويشيل على بعض جمع لكم كريم كجمع لكم كريم قول عقوطا قال ما أبو ذر قال ما أبو جمع كان كمان جامعنا نوحي قول على رواية ما نوحي يجب كاتب بس عايش ما تكرمني kayi da tsara mulla to ka rasa shi ko malamin mutane shi kuma malamin koda ya karantar da kai don kun saba kada wannan saba wata ta ainihin ya ɗauke ka yi kuli kudin kuwa da babu shafi wata rana akwai almajirin da aka ce shi yunus ibn abdul ala sanad almajirin almajirin shafi sai wata matsala ta zo sai suka saba da almajirin imamu shafi ya bi da hajjika yake cewa da shi ألا يستقيم أن نقول إخوانا وإلا تنتبه في مسألة yanzu ba zai yi mutu da wani zama ya kuma ko da ko ne ko da ko ba to ba ta wata ba ta matsala ma'ana idan matsaloli da ni mun haɗa kan sa me zai hana ba za su iya haɗa ko matsala da ita nawa matsaloli wajen ɗari ko sama da ɗari don ba ga su yi ne ba to yanzu ko ba ya ɗaya da raba mu ɗari da ba za su haɗa ba ولا يكون اشتهام الطالب شيء هو الأقوى ذكاء هو أن الذكاء إلى من لدي المكيفة ما لم يجد ولا إلى الله الرحمن تسلم فلا تدع فلا تدع الرحمن إيش الشيء من ينتهي لكن سوى ذلك هذا إلى مقصد الله إذا قد تقول إلى ذلك ما ما يكون استدعوا مسألة مسجد الجنوب عدوك سنة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يجي كما سألت في عروض اليوم عشية يوم أخلاق أمر اليوم شيخ وينتع بالوقت ذلك ابن ابن ابن جريج عبد البيت بن عبد العزيز بن جريج malami tsarin imam malik ne sai shi imam malik yake cewa ya fi bari sai da zo a